Allah masa rahama cewa yayin da za a samu wata kisa ko na hadisi mai tsawo ko na titin waka mai tsawo ya kai ɗari ko sama ɗari a kawo shi da siga guda ko mutum biyu su kawo ko uku kuma ba ba su taɓa haduwa ba wuri guda ba wannan ba zai taɓa yiwa ba in dai mai tsawo ne ya zama to iri ɗaya amma idan gajeren magana ne aka kawo aka samu ittifaki duk muka tattauna a kai haka kuma hadisi da ya zamanto ya zo ta wancan gari ya ruwaito ta wannan gari kuma aka samu dacewa kuma ba tarayya suka yi ba ba haduwa suka yi ba to wannan fa baya yana nuna ingancin hadisin lalle ya inganta wa yace wa bi hadhihi at-tariq yu'lamu sidqu ammat amatu ma tata ma tata'addadu jihatuhu al-mukhtalifa ala hadha al-wajhi min al-manqulat daga nan zamu gane yawa yawan maganganu da suka zo suna da hanyoyi da dama ta ta'addadu jihatuhu akwai hanyoyi daban-daban al-mukhtalifa muke ganewa cewa ashe gaskiya ne abinda ake faɗa tunda sun zo ta hanyoyi da yawa da yawa kuma an samu ittifaki to wannan ya nuna gaskiyar magana wa illam yakun ahaduha kafiyan ko da ɗaya misalin bai isa ba imma li irsali ko saboda hanyar mursala ce wa imma li da'fi naqilihi ko kuma mai riwayar da'ifi ne to amma yace wannan ka'idar da shin faɗa mana kuma ka'ida ce ta yau da gobe ta bibiya yace lakin misla hada la tudbadu bihi al-alfaz wa ad-daqa'iq allati tu'lamu bi hadhihi at-tariq بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبت غزوة بدر بالتواتر akwai abubuwan da gaskiya abubuwa da kikan abubuwa an ce da ka'iq abubuwa masu zurfi to da kuma lafuza ba a fa gane su ta wannan kurin ka dora su akan wannan mawuni din da zai wa dole sai an samu wata hanya tariqun yasbutu biha mislu tilka al-alfaz sai an samu hanyoyin da za su tabbatar maka da wannan lafuza da aka faɗa din wadda qa'iq da abubuwan nan masu zurfi shi yasa aka ce yakin badar ya tabbata ne bai tawatur ana faɗan badar kai ka san an yi badar ko bai tawatur wa anna qabla uhud kuma kowa ya san cewa badar shine yakin farko bai tawatur kafin Uhud ba wani wanda zai zo ya ce akwai sabanin malamai Badar aka Uhud aka fara ko Badar a'a bal yu'lamu qat'an anna Hamzata wa Aliyan wa Ubaidata kuma an sani a yanke cewa da Hamza da Aliyu da Ubaida barazu ila Utba wa Shayba wal Walid su suka yi mubaraza fito na fito a wannan yaki zuwa ga Shayba da Utba da da Walid sannan wa anna Aliyan qatala al-Walid kuma kowa ya sani bi tawatur Ali shi ya kashe Walid wa anna Hamzata qatala wato karnahu hamza kuma shi ya kashe abokinsa kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim lam yashuk fi karnihi hal huwa utba aw shayba ba a yi shakka akan abokin karinihi kenan ba a shakka akan abokin hamza wanda suka yi mubaraza da shi ba cewa utuba ne ko shayba ba wa hada al asalu yanbaghi an yu'raf wannan asali inji ibnu taymiya yana da kyau a gane cewa fa innahu aslun nafi'un في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي da wannan asali ne ya kamata za mu iya ganewa za mu iya yanke hukunci akan gaskiyar maganganu da suke zuwa a kamar riwayoyi a cikin hadisi da tafsiri da magazi wa ma yunqalu min aqwali nasi wa af'alihim da kuma irin abin da ake nakaltowa na maganganun mutane da ayyukan su gairu dalika wali hada saboda haka idza rawa al hadisa idza ruwa al hadisu alladhi yata'atta fihi dalika annabi sallallahu alaihi wasallam min wajhaini misali idan aka ruwaito hadisi da zai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ta fuskoki guda biyu ma al ilmi bi anna ahadahuma lam ya'khudh an al akhar kuma an san cewa ɗaya mai riwayan bai karba daga ɗaya ba jazama bi annahu haqq sai a yadda cewa gaskiya ne tunda ba sadu ba la siyama idza ulima anna naqlatuhu laysu mimman yata'ammadu al kadhib musamman idan an san naqlatuhu masu riwaya kenan ruwatuhu idan an san masu riwayar ba mutane ne masu yin ƙarya da gangan ba wa inna ma yukhafu ala ahadihim an-nisyan wal ghalat sai dai kawai ana ji wa ɗayan su jin tsoron mantuwa ko kuskure fa inna man arafa sahabata duk wanda ya san sahabbai kabin mas'ud wa ubay bin ka'ab wa ibn umar wa jabir wa abi sa'id wa abi huraira wa ghayrihim duk wanda ya san waɗannan alima yaqinan anna al-wahida min ha'ula'i lam yakun mimman yata'ammadu al-kadhiba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san sahabbai ya san ɗaya daga cikin wannan ba zai yi wa annabi ƙarya ba da gangan fadlan amman huwa fawqahum ballantana ma waɗanda kuma suke sama da su kama ya alamu ar-rajulu min haliman jarrabahu wa khabarahu khibratan batina kamar yadda mutum zai iya gane wanda ka jarraba shi kuma ka dan gwada shi a boye tawila lokaci mai tsawo annahu laysa mimman yasriqu amwalan nas ka ka gwada shi a boye haka ka dan mika masa harkar dukiya ko ka bashi kuɗi dan akwai abin da zaka yi ka gwada mutum ai ka bashi harka ta kuɗi ka gani zai ci amana ko bai zai ci ba ba sai ka ce wannan ba yau da gobe za ta nuna maka to sai ka yi alaka da shi ta harka kuɗi kaga bai bata maka ba ka san cewa mutum gaskiya ne ko ba haka bane baya cikin barayi wanda suke sata dukiyar mutane kuma wa yaqta'u tariqa wa yashhadu azur ba mutum ne dan fashi ba shine yaqta'u tariq qutta'u tariq yan fashi ko ba mutum ne mai shaida zur ba wani hawai dalika وكذلك التابعون بالمدينة حكى تابعي أتكم مدينة ومكة دا مكة دا شام والبصرة دا بصرة وإن من عرف مثل أبي صالح السمان ينزون دي سيئر سو أبو صالح السمان شين ذكوان ابن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية كنا الغطفانية الله قال متى يدا yana cikin tabi'ai kuma yana cikin manya-manyan malaman madina ya mutu shekara ta ɗari da ɗaya sai ku ɗora a kai a misali saman sai ka sa 101 sai kai tawun sai ka sa 101 kenan tufiya shekara ta ɗari da nawa wal araj da kuma al araj shine abdurrahman ibn hormuz al madani al hafiz ko al madini al hafiz hormuz rimin rijal al bukhari al muqri makaranci yana karantar da mutane karatu wannan mutumin kaji ko ara shine alamun nasi bi ansabi quraish ya fi kowa sanin nasaba ta qurayshawa ya mutu yana gadin kofar gari murabit yana ribati a al-iskandariya shi kuma shekara ta 117 117 abdurrahman ibn hormuz ko da irin su suleiman ibn yasar Suleiman ibn Yusar al-Hilali Abu Ayyub kenan shi kuma shi ma maulan ummul mu'minin maimuna ne Allah ya kara mace da shi kuma ya rasu shekara ta 107 107 da su Zaid bin Aslam Zaid bin Aslam al-Adawi Abu Usama al-Madani wannan shi kuma faqih masanin fiqh ne shi kuma maulan Umar bin Khattab shi kuma ya rasu shekara ta 130 shida ɗari da talatin da ga shida shi wannan kaga yana baya bayan su kenan ga ga ga ga wannan ga wa zaid bin aslam ko zaid bin aslam al-adawi shine abu usama al-madani afwan nayi kuskure zaid bin aslam al-madani din shine shine abu usama al afwan abu usama al-madani ko shine ya rasu shekara ta 130 da shida din shi kuma wancan a Suleiman ibn Yasar Suleiman bin Yasar al-Hilali Abu Ayyub wancan Abu Usama na Abu Ayyub 107 wa amsalum da misalin su duk wanda ya san waɗannan alima qatan annahum lam yakunu mimman yata'ammadu al-kadhiba fi al-hadith kowa ya sani ba makaryata bane ba sa yin ƙarya da gangan hadisi fadlan amman huwa fawqahum ballantana wanda suke sama da su irin su Muhammad bin Sirin shi wannan kun san shi ko abubakar al-ansari muhammad ibn sirin ba abubakar al-ansari maula anas dan malik maulan anas dan malik radiyallahu anhu faqihi ne malami mai takatsantsan kuma ga sanin hadisi kana faqihan aliman wari'an muhaddisan dukan bensa ne shekara ta 110 wannan ibn sirin shekara ta 110 da abul qasim ibn muhammad wannan an san shi abul qasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq yawwa yana cikin malaman madina ko kuma fuqaha'ul madina shahararre ne shi ma shi kuma 106 ko sa'id ibn al-musayyab wannan an san shi alimul madina wa muhaddisuha al-faqih min kibar tabi'in al-wari'in manya manyan tabi'ai masu taka tsantsan shi yasa ma lokacin mutuwarsa daban da yake babba ne shekara ta casa'in da biyar ya rasu kaga ya riga su duk gaba daya da abu ubaida ta salmani abu ubaida salmani ubaida ibn amr as-salmani mutumin kufa wannan a shekarar fato makka ya musulunta a yaman sai dai wannan ba sahabi bane sun ce bai samu sahabantaka ba amma ya karbi ilimi a gurin sabai da yawa irin su Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud da sauransu shi ma faqihan muhaddisan wari'an sanannen mutum ne shekara ta saba'in da biyu Ubaidat Salmani da Alkama Alkama ibn Qais ibn Abdullah ibn Malik yana cikin al-mukhadrami faqihu kufa kenan babban malamin fiqihu na kufa sannan kuma muqri'uha makaranci rahimahullahu ta'ala ya rasu a shekara ta nawa 61 ko ga ga au al-aswad al-aswadu al-aswad shine yazid bin qais ko al-aswad al-jarshi min kibari tabi'in bi sham kenan manyan tabi'an garin sham shi wannan ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 75 wani hawo da makamantansu ibn taymiya duk ya san waɗannan yace wa inna ma yukhafu ala alwahid min alghalat ana ji wa mutum tsoron kuskure ne fa innal ghalata wan nisyana kaseeran ma ya'ridu lil insan lalle kuskure da mantuwa yana faruwa ga dan adam ko ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا to a cikin malamai da ake ce da su huffaz akwai wanda an san ba sa ba a san su da kuskure ba kwata kwata ko a ce wai sun yi mantuwa ko sun yi kuskure ina jiddan jiddan ga sunan irin su sha'abi da irin su zuhuri irin su urwa irin su qatadata da su sauri da sauransu waɗannan ha magana waye sun yi kuskure ko sun manta ba babu ba za a ce ba sai ba amma ba ruwaito sun yi ba ba kuskure ustaz ko kwamfuta dole su sallama musu waɗannan malam Allah ya tanade su ne damar don su yi wa addini hidima kaji eh Sufyan ibn Sa'id al-Thawri jibalun jabalun min jibalil hadith wal fiqh la siyama zuri a zuri fi zamanihi kai musamman ma imamu zuri muhammad bin muslim kenan malamin imamu malik a zamanin sa ai aya ne in ka zo kan zihiri zuri sai dai ka juya baya fa an rufe kofa ka ji masu karatu da gaske haba mala ga su sauri shi ma a zamanin sa eh tunda ba zamanin su ɗaya ba fa inna qad yaqulu al-qa'il inna ibn shihab az-zuhri la ya'rifu la yurafu lahu ghalatun ma akathrati hadisi ba a taba samun kuskure ba a cikin hadisan imam az-zuhri ko daya gashi kuma yana da hadisai da yawa wasi'ati hibzi ga fadin haddasa to ya ka gani Allah ya bamu Allah bamu dace ko da yake ya riga an yi kuskure kam an sani tilka ummatun qad khalat a zuwan hadisi ta wasu hanyoyi ko da yana da rauni amma iya zo hanyoyi da yawa menene hukuncinsa a gurin malaman hadisi mana yadda za a iya karfafa hadisi da ruwayoyi ta hanyoyi da dama والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة abin da ake nufi idan hadisi mai tsawo mai tsawo kula mai tsawo idan ya zo ta hanyoyi guda biyu daban-daban ba tare da an haɗu an haɗa baki ko an haɗa kai a kai ba imtana alaihi an ya kuna galatan wannan zai hannu ya zama akwai kuskure a ciki kamar tana an ya kuna kaziban kamar yadda kuma bai zai yiwu ba a ce ƙarya ne dogon hadisi ne ya zo ya zo ta wancan hanyar bai inganta ba ya zo ma ta wancan hanyar kuma misalin bai inganta ba to bai zai yiwu a ce kuskure ba ne tunda in kuma ba haɗa baki suka yi suka faɗa ba kaga wannan yana nuna cewa yana da kanshin gaskiya kenan ba zai yi a ce ƙarya bane wa innal ghalata la yakunu fi qissatin tawila mutanawwi'a ba a samun kuskure akan kissa mai tsawo kuma wadda take nau'i nau'i wa inna ma yakunu fi ba'dha sai dai a samu kuskure a wani bangare fa idza rawa hada qissatun tawilatun mutanawwi'a idan wannan mutumin ya ruwaito kissa mai tsawo kuma mai nau'i nau'i nau'i ورواه الآخر مثل ما روى رواه الأول sai kuma wani mutum ya ruwaito exactly irin yadda wancan na farko ya ruwaito min gani muwata'a kuma ba haduwa suka yi ba ba hada baki suka yi ba imtana al-ghalatu fi jami'iha min ghairi muwata'a ai ba zai yi ma a ce an samu kuskure ba da zai yi ba ba za a yi a ce an yi kuskure ba dole akwai ƙanshin gaskiya a ciki wani hala inna ma ya fi mithla dalika wato galatun fi ba'di ma jara fil qissa yace saboda haka ana samun wato kuskure shine galat galadi kamar da bahaushe yake cewa galadi ana samun kuskure wato ci wani bangare da yake zuwa na kissoshi misal hadisu ishira'in nabi sallallahu alaihi wasallam al-ba'ira min jabir kamar hadisin nan da muke ta karanta manzon Allah ya sai raƙumi a hannun waye a hannun jabiru in ga hadisi ne mai tsawo fa inna man ta'ammala turuqahu duk wanda ya lura da hanyoyin wannan hadisin alima qatan anna al-hadith sahih hadisin yana da yawa mala ya zo ta hanyoyi da yawa wanda ya san hanyoyin su zai san cewa lallai wannan hadisin ingantacce ne wa in kana qad ikhtalafu fi miqdari samani ko da yake dai akwai malamai sun yi sabani dangane da kuɗin da annabi ya siya an gane ko wasu sun ce ukiya daya wasu sun ce nawa ne da sabanin malamai وقد بين ذلك البخاري في صحيحه ما البخاري يبين بياني أسينسا فإن جمهور ما في البخاري ومسلم ما في جاين abin da ke cikin bukhari da muslim mimma ya ka'u abin da ya auku bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu cewa annabi ya faɗa bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu duk abin da ya zo cikin bukhari da muslim cikin abin da ya auku na wannan kissa lalle annabi ya faɗa shine bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu li anna ghalibahu min hadha an-nahw saboda mafi rinjayen kissoshin da suka zo irin wannan tsari ne da muka yi bayani wancan ya rawaito kissa mai tsawo ga abin da aka faɗa wannan ma ya rawaito kissa mai tsawo ga abin da aka faɗa ba tare da wani bambanci ba ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق كما malamai mazuwa ilimi sun karbi wannan hadisi kuma sun gaskata shi wal ummatu la tashmiu ala khata ibnu taymiya ya ce al'umma ba su haduwa akan kuskure ba zai taba yiwa al'umma ta haduwa akan kuskure ba shi yasa ka lura duk abin da aka ce al'umma musulmi majoritin su akai suke to ba zai a ce kuskure ba ne yawwa alƙawarin Allah ne eh na'am falau kana al-hadithu kadiban fi nafsi al-amr wal ummatu musaddaqatun lahu ko da hadisin zai iya zamantowa akan ƙarya ne hadisin a ce ƙarya ne kuma amma al'umma ta gaskata qabilatul lahu kuma ta karbe shi la kanu qad ajma'u ala tasdiqi ma huwa fi nafsi al-amri kadhib to sai dai a ce al'umma ta yi ijma'i amma ta gaskata abin da yake kuma kuskure ne wa hadha ijma'un ala al-khata to sai dai ba za a ce al'umman sun bata ba sai dai a ce sun yi ijma'i akan me kuskure to da wannan ake iya ture ijma'i to sai ce amma wa zalika mumtani'un wannan fa ba zai yi ba a ce duk al'umma gaba ɗaya su hadu akan wani hukunci kuma duk kuskure ne ibn taymiya ce ba zai yi ba wa in kunna nahnu bidun al-ijma'i nujawwizu al-khata'a aw al-kadhib ala al-khabar ko da yake mu ba tare da ijma'i ba wa mana ba wai ijma'in malamai bane ba, ne ba muna halatta samuwa shine nujawwizu muna cewa zai iya yiwa a samu kuskure ko ƙarya akan a cikin hadisi fa huwa ka tajwizina qabla an na'lama al-ijma'a 'ala al-ilm alladhi thabata bi zahirin aw qiyasin zanni an yakuna al-haqqu fi al-batil bi khilaf ma taqadnahu fa idha ajma'u 'ala al-hukmi jazamna bi anna al-hukma thabitun batinan wa zahira ina so bayani ne akan cewa malamai kuma wannan al'umma suna yin hukunci akan cewa iya samun kuskure a cikin hadisi ko iya ko iya samun wato ƙarya a ciki ya ce daidai yake da halatta wani abu da muke yi kafin mu sani shine fa huwa ka tajwiz na qabla an na'lama al ijma ala al ilmi alladhi thabata bi zahirin aw qiyas daidai yake kamar mu halatta wani abu shine ka tajwiz na qabla an na'lam mu halatta wani abu kafin mu san an yi ijma'i mana an samu ilimi da ya ijma'i wadda ya tabbata bi zahirin da nasi zahiri ko kiyasi zanni za mu zo mu bayani akan alkiyasu zanni a cikin wannan littafi na usul fiqh insha Allah ta'ala an yakuna alhaqu fil batin bi khilafi ma taqadnahu sai zamantu wato gaskiyar ita ce a boye sabanin abin da mu muka yi kudiri mu mun yi kudirin cewa a wannan abin kuskure ne to amma sai zamanto gaskiyar ta buye gare mu ta zamanto ita ce sabanin abin da mu muka yi kudiri yace idan malamai sun yi ijma'i akan hukunci fa idza ajma'u ala al-hukmi to jazamna bi anna al-hukma sabitun batinan wa zahiran matakar malamai sun yi ijma'i akan wani hukunci to mu za mu yanke hukunci cewa wannan hukuncin tabbatacce ne a boye da bayyane ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد shi yasa majority shine jumhur majority mafi rinjaye na ma- mazuwa ilimi min a jami'i tawaif wato dukkan kungiyoyi sun yi ijma'i cewa khabarul wahid zancen mutum guda daya mutum ɗaya cikin sabbai ya faɗi magana ko wani cikin abin amintattun mutane ya faɗa idza talaqatul umma bil qabul tasdiqan lahu aw amalan bihi matukar al'umma sun karbi wannan magana duk da cewa in an bi tushen zancen mutum ɗaya ne ya faɗe shi to amma al'umma sun gaskata ko kuma sun yi aiki da shi annahu yujibul ilma to wannan yana wajabtar da yaqini lalle ai aiki da shi wannan shine ra'ayin ahlus sunna malamai na kwarai وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه wannan shine abinda malamai na usulul fiqh suka faɗa min asabi abi hanifa wa malik wa shafi'i wa ahmad cikin almajiran abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad illa firqatun qalila sai dai kaɗan daga cikin wata kungiya min almutaakhirin cikin mutanen karshe ittaba'u fi dhalika ta'ifa min ahli kalam sai suka bar ayin wata kungiya cikin ahli kalam ankaru zalika suka ce a kusa a cikin yan bida akwai waɗanda suke ba su yarda da kabarul wahid ba cewa hadisi in dai kabarul wahid ne samson ba za su karba ba ibn taymiya ya ce wannan kaɗan ne daga cikin mutane in ka hada da sauran wanda suka yarda walakin na kasiran min ahlil kalami aw aktsarum sai dai da yawa cikin ma ahlil kalami ko mafi rinjayen su yafiquna al fuqaha suna muwafaqa da malaman fiqh wa ahlil hadisi da malaman hadisi wa salafi ala zalika da salafus salih akan wannan huwa qawlu aktsarul ash'ariyya kuma wannan shine ra'ayin da yawa cikin malaman ash'ariya kamar irin abi wato wato ishaq shine ibrahim ibn muhammad ibn ibrahim al-faqih al-usuli al-ash'ari da ibn fawrak ibn fawrak shine abubakar ibn muhammad ibn al-hasan ibn fawrak al-asbahani da wa amma ibn al-baqillani akwai ibn al-baqillani shine abubakar muhammad ibn tayyib ibn muhammad ibn ja'far al-basri ثم البغداني ابن الباقلاني malamin usuli ne kuma mutakallim ne cikin ahlul kalam fa huwa alladhi ankara zalika wannan sune suka yi inkarin wannan wa tabi'ahu mislu abil muali abil maali ma ya bi shi ya goyi bayan sa abul maali shine juwaini kun san shi ko abdul malik ibn yusuf al juwaini annai saburi wanda ake ce da shi imamul haramaini da abi hamid abu hamid al ghazali kun san shi ghazali ko yawwa muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad at-tusi al-ghazali mai ihya'u ulumuddin ko yawwa da kuma da kuma ibn aqil ibn aqil shine ali ibn aqil ibn muhammad ibn aqil al-hanbali shi ma dan malamin malamin ahlul kalam ne da ibn al-jawzi ibn al-jawzi shine abubakar abdurrahman ibn ali ibn muhammad wanda ya fi shahara da ibn al-jawzi الحافظ الواعظ المفسر كان دا ابن الخطيب دا العامدي ونحو هؤلاء دا دا دا دا دا دا, دا makamantan wannan to sai ke cewa al-imam al-amidi kuma shine Saifuddin Ali ibn Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad ibn Salim at-Taghlabi at-Taghlabi al-Amidi wal awwalu huwa alladhi dhakarahu ash-shaykh Abu Hamid وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ما كان فرقه إتشي أبندا أبو حامد الغزالي ده أبو الطيب ده أبو إسحاق ده أمثاله ما كما تنسك معلومة شافعية ده كما شيني أبندا قاضي عبد الوهاب يا فدا شيني القاضي عبد الوهاب ابن علي بن نصر ابن أحمد البغدادي متوم مالكية دم مالكية يعني da makamantansa cikin ma'yan malikiya sai ce ya sa ce minal malikiya wa wallazi zakaru shamsuddin as-saraksi shamsuddin as-saraksi alqadi ne shi ma abubakar muhammad ibn ahmad ibn sal as-saraksi wannan shi kuma ba hanafi ne wa misalihi min al-hanafiya ka gani wa wallazi zakaru abu ya'la da abu abul khattab abu al-khattab abu al-khattab shine mahfuz ibn ahmad ibn hasan al-iraqi الكلو منين الكلو الكلواذاني العزي الحنبلي شي كما بحنبلي ني وابو الحسن ابن الزغوني ابو الحسن ابن الزغوني شيني علي ابن عبد الله ابن نصر السري shi ma wannan mutumin hanbaliya ne wa amsalu min al-hanbaliya wa idza kana al-ijma'u ala tasdiq al-khabar mujiban lil qat'i bihi idan aka ijma'i akan gaskata zance wannan yana nuna wajibi ne a yanke zance cewa wannan magana gaskiya ce فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث تو تو اجماعين abinda aka fi lura da shi shine ijma'in malaman hadisi kun bayyance wannan dan su ne suke da tsantseni da taka tsantsan kama anna li i'tibara fil ijma'i ala al ahkami bi ijma'i ahli al ilmi bil amri wan nahyi wal ibaha haka kuma in dai an ce an yi ijma'i akan wani hukunci al ahkam to ana lura ne da ijma'in malamai da suke da masaniya bil amri wan nahyi wal ibaha malaman da suke da masaniya akan al'amr wan nahi wal ibaha malaman usulu kenan ko eh mana ijma'u kulli dhi fannin bi fannihi kamar da malam usaimin ya faɗa yace fi ilmi hadisi narji'u ila ijma'i ahli hadis in matsalar hadisi ne kai dalibin ilimi kullun ijma'in da zaka dauka kai aiki da shi shine ijma'in malaman hadisi kar ka zo matsala ta hadisi wani ya zo ce ma ai malaman ai malaman fiqh sun yi ijma'i akan kaza a'a malamin fiqh ya za su yi ijma'i akan fannin da ba nasu ba إذا أجمع أهل الحديث على أن الخبر الواحد إذا تقل- تلقته بالقبول آه، آه، تلق- تلق- تلقف بالقبول و- و- و- و- وأضفت به القراء و- وأضيفت منيكو إن وأضفت به القرائن أفاد العلم فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء بلا مدام بدون وني cikin malaman fiqh ya saba wa malaman hadisi akan wannan yace kuma kadhalika aidan al-i'tibar lil ijma' fi al-ahkam sharia kuna da shi a kasa sharhi na Malam Usaimin yace kal wajib wal haram wal mandub wal mank- wal makruh wal mubah yace anna al-mu'tabar fi dhalika ulama al-fuqaha al-ahkam علماء الأحكام الفقهاء كذلك إجماع في مسألة نحوية فالاعتبار بإجماع أهل النحو هل دي إزوها كرشكو باك بني يوا yake wal maksudu huna a takaice dai abin da ake nufi a cikin wannan maganganun an ta'adduda turuq idan hadisi yazo da hanyoyi da dama ma adamin malamin ma adamin tashawuri ba tare da su waɗanda suka yi ruwayar sun yi shawara ne kowa ya ta faɗa ba aw ittifaqi ko kuma sun yi ittifaqi fil ada al ada yujibu al ilm bi madmun al manqul to wannan yana wajibtar da ilimi da yaqini akan a dunkule dai abin da aka nakalto din in dai ba ittifaqi suka suka hada baki ba lakin hadha yantafi bihi kathiran yuntafa'u bihi kathiran fi ilmi ahwalin naqilin to amma wannan fa yana yin amfani ne idan an san halin su marwaitan ba wai kawai yawan magana ba a suwaye suka ruwaito shine abin da yawa da yafi damuwa yake cewa fi misli hada yuntafa'u bi riwayatil majhul wa sayyi al-hibs anan za a iya amfanuwa da riwayar majhul da wanda yake da mummunar hadda wa bil hadith mursal haka ko hadisin mursali in yazo ta hanyoyi da yawa ana ya karba riwaya ce ta majhul sai yazo ta hanyoyi da yawa za a iya karba sai yau hibs ma in yazo ta hanyoyi da yawa za a iya wato a karba yace wali hada kana ahlul ilmi yaktubuna misla مثل هذه الاحاديث yasa malamai suna rubuta irin waɗannan hadisai da suka zo ta wannan hanya wa yaqulun suna cewa innahu yasluhu li shawahid wal itibar yasa zaka ji an ce hadisi yana da shaida yana da itibari tunda yazo da hanyoyi da yawa ko da an samu ta hanya da'ifiya ne amma yazo da hanyoyi da dama to ana iya dauka amfani tunda yazo da hanyoyi da yawa tunda ba hada baki akai aka fada ba magana ne an faɗe ta a nan gadon kaya wani ya je ya faɗe ta kuma a ɗorai bai san na gadon kaya ya faɗa ba sai aka samu wani kuma du ya faɗa a birgir shi ma na birgir bai san na gadon kaya ya faɗa ba bai san na ɗorai ya faɗa ba wani can kuma aka samu a kaduna ma ya faɗa bai san kuma na kano ya faɗa ba wani ya faɗa a maiduguri bai san ya faɗa ba kaga babu muwatsa babu shawara babu ittifaki ba ba ba haduwa aka yi aka aka yi kirkirar magana ba to wannan yana nuna cewa lalle magana akwai kanshin gaskiya ko da ku a hanya an samu wani yana da illa to shine yake son nuna ma kwarewar malaman hadisi da suke cewa wannan hadisin yana da ta- mutaba'a yana da shawahid kenan azan shi ibnu taymiya a cikin komai yana magana kun- kun fahimci wannan ko yawwa innahu yasluhu lishawahid wal itibari ma la yasluhu li ghairi irin wanda wani sa ba zai iya samu wannan ba qala ahmad imamu ahmad yake cewa kad aktubu hadithan rajuli li a'tabirahu ni ina rubuta hadisin mutum dan li a'tabirahu in yi itibari da shi in nemo masa wasu hadisan in sun goyi bayan san yi aiki da shi in kuma ba su goyi baya ba kenan ban yi itibari ba wa masala zalika bi abdullahi bin lahiya qadi masr ya buga misali da da da abdullahi ibn lahiya shine wanda kuke ce da shi ibn lahiya wanda alkali ne a masar fa innahu kana aktharun nas hadisan wannan yafi kowa hadisi yana da ibn lahiya yana da hadisai da yawa wa min khiyarin nas kuma yana cikin mutane zababbu mutumin kirki ne ibn lahiya lakin bi sababi ihtiraqi kutubihi takaddunsa ne littafansa suka kone martaba labararinsa ta kone ake gobara wa waka fi hadisi mutaakhir galat to bayan ya samu konewar labarari sai sai zo yana bada hadisi saboda baya muraja a littafan sun kone hadisansa na karshe sai yake yawan yin kuskure shi ibnu lahiya kawai fa shine ibnu lahiya ya zamanto da'ifi amma yanzu wani da an kawo hadisi akwai ibnu lahiya sai ce ha ai akwai ibnu lahiya to ibnu lahiya hadisinsa da'ifi ne amma riwayar karshe lokacin shi ma me sababin za'ifancinsa konewar littafa ba wai wai mutuwar kwakwalwa ba ce ba ba kuma an za'ifi ne wai saboda adala ba a ya samu matsala ne labiranin sa ta kone baya muraja'a in yazo yana bada hadisai sai rinka yin kuskure to shine fa sababin da ibnu lahi'a ya zama za'ifi a wurin malaman hadisi eh shi kamar misali Ahmad Shakir Allah ya masa rahama su abin da suke gani cewa kamar an tsananta wa shi ibnu lahi'a da aka za'afa aka zubar da hadisansa tunda da ana ganin hadisansa masu kyau ne ana karba dan yanzu ya zo ya samu matsala yana kurakurai ai bai kamata a zo a ai condemning din sa haka alal itlaq ba a nan gurin adalci shine riwayoyin ibnu lahi'a kafin ya samu gobara a labirarin sa sai a karbe su riwayoyi masu kyau dan ya ce kaga min ahsanin nas min khiyarin nas amma wanda ya samu bayan maktaba ta kone wannan kuma sai a nemo mutaba'a da shawahid kenan da haka ku ɗaliban ilimi kullum idan an faɗi riwayar ibn lahiya to ya kamata ku rinka bin sharhi shin riwayarsa ta farko ne ko ta ƙarshe saboda hata a cikin malaman akwai wanda kurin da ya zo inda ibn lahiya ne sai kwande man ɗan hadisin sa kuma ba haka bane to shi yasa kake ganin daga baya irin su malam albani ahlu arasikhuna fil ilmi kenan waɗanda suke bin diddigi ko an kawo ibn lahiya sai sun bincika wannan riwayar ta tana cikin na farko ne ko na ƙarshe to za a iya za'afa riwayarsa ta farko din a ce za'ifiya ne to kaga kuma ba a yi masa adalci ba to shine yake cewa lafin lakin ya ce fasara yu'tabaru bidhalika wa yustashhadu bihi to sai zama ana itibari da hadisin ibn lahi'a wa yustashhadu bihi kuma ana kafa hujja da shi ana neman masa shaida wanda zai goyi bayan sa wa kasiran ma yaqtarinu huwa wal lays ibn sa'd sau da yawa yakan hadu da shi da lays ibn sa'd wal lays hujjatun sabtun imam akan hada hadisin ibn lahi'a da lais ibn sa'd al-misri dan uwan imamu malik dan uwan aboki karimi kenan imamu imamu masr kenan lais ibn sa'd ka gane ko yace kama wa kama annahum yastashiduna wa ya'tabiruna suna kafa suna yin istishadi su nemo shaida da itibari da hadisin bi hadisin ladhi fihi su hibs kamar misalin akwai riwayar mai mummunar hadda fa innahum aidan mana yudha'ifuna من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها كما سنة كما رونا نسوما لما حديث واتو يضعفون من حديث الثقة الصدوق متن ثقاني mai gaskiya ne mai hadda ne sai ka ga an raunana wasu abubuwa a cikin hadisin sa ashiya'a ta bayyana lahum ghalatuhu fiha wanda an samu ya dan yi kurakurai a ciki eh sika ne saduk ne sabit ne to amma a cikin riwayan hadisin sai aka samu wasu yan kurakure ta dalilin wannan sai a ce hadisin shi ma bai ne bi umurin yastadilluna biya da wasu abubuwa da ke kafa hujja da su wa yusammuna hada ilmu ilalil hadis to wannan shine ilmu ilalil hadis wannan wanda su dara kudi ne suka zama mayu a kai kenan za a ga misalin riwaya mutum rawi ne amintacce kyakkyawan mutum lafiyayye dutse ne a hadisi bai da matsala to amma in aka bi riwayoyinsa aka a hankali ana taciya sai a samu yan kurakurai to sai a raunana wannan riwayoyi duk da cewa mutum ne mai nauyi a idan al'umma amma waye suke raunana wannan riwayoyi malamai da suka san ilalul hadis irin su dara kudani to shi yasa da su dara kudani in suka ba hadisi ko cikin bukhari ne da muslim suna nan sun illata su da yawa riwayar bukhari din ma hadisi ya zo cikin bukhari amma wallahi in malaman ilal suka same shi kun gane ko in malaman ilil suka same shi baya kaiwa labari amma dan bari in taimaka muku da wani abu da zai taimaka muku a wannan babu mu taimaki kanmu akwai littafi mai kyau sunansa ilalu a tirmizi ilal eh ilalu tirmizi ba yana da kyau mujalladi biyu ne ko mujalladi daya wato irin menene ilal ilalu hadis hadisi ya inganta bukhari ko muslim sahihi ne ba mu da matsala su sirmizi da yake mayun hadisi ne ƙwararru to sai sun daɗa bin sa su tace sai ka ga lafiyayyen hadisi sai su ɗauko shi gefe su aji ce yana da matsala sai a ajiye shi a daɗa zuwa alalin wani a ce yana da matsala ko da bukari da muslim sun ruwaito shi me illarsa saboda a ciki akwai wane da wane wane lokacin da ya faɗa ya ce kaza in ka duba riwaya ta- tasa ta kaza ya ce kaza an samu bambanci da wannan maganar anan da can kaza kaza kaza yana da kyau in Allah ya sa muna da nisan kwana da lokaci in muka dan samu muka dan yi zurfi a cikin musallar hadis din to za mu biyo irin wannan yaya zaka iya gane hadisi ga shi riwayar bukhari ne ta da muslim su rawaito shi to yaya malamai suke gane su fitar da matsaloli a cikin shi to amma wannan gaskiya aiki ne na arrasikhuna fil ilm to sai dai tunda sun rubuta su tirmidhi sun yi da sauran malamai akwai littattafai daban na ilalul hadis to shine ibnu taymiya yake cewa to wannan hadisin mutum amintacce ya ruwaito kuma a soki hadisin wannan shine ilalul hadis wa huwa min ashrafi ulumihim kaji ko wannan shine grade 1 mafi daukaka a cikin ilimin hadisi bi haisu yakunu alhadisu qad rawahu thiqatun dabit sai kaga sika amintacce mai hadda ya ruwaito hadisi amma ina wa ghalita fihi sai a samu yayi kuskure saboda baya ba wanda baya kuskure ai wa ghalatuhu fihi urifa imma bi sababin zahir wannan kuskuren nasa a cikin hadisin ko dai an san shi da sababi mabayyani kama arafu kamar yanda misalin malamai suka gano bi sababin zahir sababi na fili ga misalin sababi zahiri da ake gane illar hadisi kamar misalin annan nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maimunata wa huwa halal an ruwaito cewa manzon Allah ya auri ne na maimuna wa huwa halalun kamar ya wa huwa halal bai da ihrami yana zaman gida wannan riwayar imamu ahmad ne da tirmizi da nasa'i a cikin as-sunan al-kubra da ibnu hibban da imamu al-baihaqi wa annahu salla fil baiti rak'ataini kuma an ruwaito annabi yayi sallar raka'a biyu a cikin dakin Allah ha- a cikin Ka'aba riwayar imamu ahmad a cikin musnad wa ja'alu riwayat ibn abbas sai su malaman suka sanya riwayar Abdullahi dan Abbas litazawuji ha haraman cewa annabi a'a ya auri maimuna ne da cikin ihrami kun ga mun karanta riwaya ga ta yanzu na gaya mana cewa manzo Allah ya auri maimuna wa huwa me wa huwa halal to amma kuma sai muka samu riwaya daga Abdullahi dan Abbas cewa yace sam annabi ya auri maimuna ne wa huwa me haram kuma riwayar ta Bukhari ne da Muslim وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي sannan abdullahi dan abbas din da ya daɗa ruwaitowa cewa annabi fa bai sallah raka'a biyu a cikin ka'aba ba sai malamai suka ce duk da cewa kaga riwayar bukhari ne da muslim wancan kuma riwaya cewa annabi ya auri na na maimuna a huwa halan riwayar aman ne da su nasa'i nasa'i da tirmidhi sai aka ce wannan maganar ta ibnu abbas mai mawaka fihi galatu akwai kuskure a ciki amma inda zaka duba zahirin riwayar tana cikin bukhari da muslim yanzu wanda bai zurfi ba a cikin karatu sai zo ce a wancan riwayar bukhari ne wannan kuma riwayar a wannan wannan riwayar bukhari da muslim wancan kuma riwayar su Ahmad su Tirmidhi ne sai a ce ai ba ma ba za ma a hada ba ina fatan kuna fahimta kenan a iya samun kuskure a riwayar bukhari din da muslim kuma a samu daidai a riwayar Ahmad da Tirmidhi to yanzu wannan wa zai gane wannan in ba ahalul ilmi ba ahalul ilali masana illolin hadisi wa kadhalika ba ma wannan kadai ba ku rike wannan annahu utamara arba'a umar arba'a umar Mm, ba umar guda uku ba ba annabi yayi umra guda hudu an sani cewa manzon Allah umarsa a duniya guda nawa ce guda nawa hudu wa alimu anna qawla ibn umar annahu atamara fi rajab mimma waqa fihi al-ghalat sai aka samu riwaya kuma abdullahi dan umar ya ce a annabi yayi wata umara kuma a ina a watan rajab abdullahi dan umar ya faɗi wannan kuma abu mamaki riwayar bukhari ne da muslim yace dakhaltu ana wa urwatu bin zubair al-masjida fa idha abdullahi bin umar radiyallahu anhu jalisun ila hujrati aisha mun shiga masallaci sai ga abdullahi dan umar yana zaune a gindin ɗakin aisha wa idza unasun yusalluna fil masjid salat ad-duha sai ga mutane suna sallar walaha sai fa sa'alnahu an salati muka tambaye su akan sallah fa qala bid'a sai ce bid'a ne bid'a ne ثم قال له عروة يا أبا عبد الرحمن sai urwa ya ce da shi ya kai abu abdurrahman shi ne abdullahi dan umar kami a tamar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sau nawa manzo Allah ya umra shikenan sai abdullahi dan umar shi ma sai ce arba'an sau hudu sai amma sai a ciki sai ya ce ihdahun na fi rajab ɗaya daga cikin umrorin nan annabi ya ne a watan rajab mai riwaya ya ce fakarihna an narudda alaihi sai muka yi inkarin mu masa raddi saboda mun san annabi bai yi umra a cikin rajab ba kun ga hadisi ne fa ingantacce buhari muslim yanzu anan abdullahi dan umar ya ce annabi yayi umra a cikin me watan rajab qala wa sami'na istinana aisha ummul mu'minina fil hujrati sai muka jiyo na aisha tana asuwaki a daki mun tambaya abdullahi dan umar ga fatawar da ya bamu sai muka jiyo wato asuwakin na na aisha sai urwa yake cewa ya umma in ji urwa umma kenan in ji bawashi ya ummul mu'mini ala tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman baki ji fatawar da abu abdurrahman abdullahi dan umar yake bayarwa ba cewa sai ta ce me yake cewa ne sai urwa ya ce ai yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya arba umarat ihdahunna fi rajab annabi ya umra hudu dai a cikin rajab yayi qala dirhamullahu aba abdurrahman aisha ta ce kash Allah ji abu abdurrahman ma tamara umratan illa wa huwa shahid ma tamara umratan illa wa huwa shahid wa huwa mini shahiduhu wa ma tamara fi rajab qattu ta ce Allah ji kan abdullahi dan umar babu wata umarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi face shi abdullahi dan umar din yana nan amma annabi bai taba yin umra a cikin watan rajab ba yanzu wannan malam riwaya ta bukhari ne da musa abdullahi dan umar ya ce manzo Allah ya yi umra a cikin watan rajab kuma amma gashi an samu wata riwaya da ta nuna ba haka bane kenan ashe a iya samu illa ghalat kuskure ko ina fata ana fahimta wa alimu annahu tamatta'a wa huwa aminun fi hajjatil wada haka kuma suka gane cewa wa alimu annahu tamatta'a wa huwa aminun fi hajjatil wada annabi yayi tamattu'i kuma yana cikin aminci ba wani tsoro a hajjatul wada wa anna qawla usman li ali yana cikin aminci tamattu inda yayi yana cikin aminci ala qawl man zahaba annahu tamatta din sai kuma aka samu usman ya gaya wa ali kunna yawma idin khaifin sai aka samu usman ya gaya wa aliyu mu din a wannan lokacin muna cikin tsoro ne wannan riwayar riwayar bukhari ce da muslim sai aka ce wannan magana ta Usman cewa kunna yawan izin khaifin mimma waqa fihi al-ghalat akwai kuskure a ciki wa anna ma waqa fi ba'd turuq al-bukhari sannan kuma mun dada ganowa inji ibnu taymiya fa a riwayar bukhari akwai abun da ya auku cewa annan nara la tamtali wa hatta yansha Allah laha khalqan akhar an ruwaito a bukhari cewa wuta ba za ta cika ba sai Allah ya sake wata sabuwar halitta da za ta cika wutar wannan riwayar bukhari ne cewa wuta ba za ta cika ba sai Allah ya yi me ya yi wata halitta daban da za ta cika sai aka ce wannan magana ita ma mimma waqa fihi al-ghalat an samu kuskure kamar yadda yan kun duba cikin Hafiz Ibn Hajar duk yayi bayani an gane ku yake cewa ya zo a Fathul Bari Abul Hasan al-Qabisi yana faɗa al-ma'ruf fi hadha al-mawdi' an Allah yunshi'u lil jannati khalqan abinda aka fi sani cewa aljanna ce Allah zai mata sabuwar halitta ya cika ta ta amma ba wai wuta ba wa amma naru amma ita wuta fa yada'u fiha qadamuhu riwaya da tazo Allah zai sa diddigen sa ne da ya dace ya toshe ta wala alamu bi shay'in min al ahadith annahu yunshi'u lin nari khalqan illa hadha wannan magana cewa Allah zai sake sabuwar halitta ga wuta ba wata magana bane illa wannan riwaya din to shi yasa hafiz ibn hajar yace hajar yace a nan gurin gaskiya juya abin aka yi kuskure aka aka juya ana so a ce wato riwayar bukhari din yana so ya ce Allah zai halitta wa aljanna jama'a ne sai yayi kuskure sai yayi me sai yayi kuskure yace Allah zai halitta wa wuta me jama'a kamar yadda in kun duba cikin sharhin hadisin da ku gani insha Allah wa hadha kathir ibn taymiya ce kaga waɗannan misalan suna nan da yawa suna nan da yawa to shikenan sai kuma mu dakata nan insha Allah ibn da yake faruwa a cikin littafin a cikin tafsiri na alkur'ani amma ta fuskar kafa hujja al-istidlal wajen buga dalili wa amma nau'u sani fi mustanadai al-ikhtilaf nau'i na biyu na madogara shine mustanadai wato madogara na sabani wa huwa ma yu'lamu bil istidlal la bin naqli akwai wanda ake gane shi sabanin da ake gane shi ta wajen hanyar kafa dalili sai malami ya samu sabani da dan uwansa malami wajen kafa dalili shi ya kafa dalili da kaza a fahimtar sa wancan kuma ya kafa dalili da kaza labin naqali amma ba da nassi ba shine naqal an naqal an nassi hada aktsaru ma fihi al wannan ana yawan samun kuskure a cikin min jihataini hadasata ta fuskoki guda biyu da suka faru jihataini fuskoki biyu hadasata daga hadasa ne da suka faru ba da tafsirin sahaba wa tabi'in an samu wasu fuskoki guda biyu da suka faru bayan tafsirin sahabbai da tabi'ai wa tabi'in bisanin da wanda suke bi su da kyautatawa fa inna tafsir allati yuzkaru fiha kalamu ha'ula'i صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين akwai tafsirin da ake wato kawo shi in kuna so ku san tafsirin da babu matsala irin wannan ma'ana al-khata'u fil istidlali tafsiran da ake ambata a tafsirul alladhi wato allati yuzkaru fiha kalamu haula'i sarfan la yakad sirfan kenan tsurar tafsirin ake kawowa la ya kadu yujadu fiha shay'un min hatayn al-jatayn ba a samu waɗannan fuskoki guda biyu tafsirin da zaka kubuta daga waɗannan babu wannan matsala shine tafsiru Abdurrazzaq Imam Abdurrazzaq As-Sanani kenan shine wannan Fathul Qadir da wakiya tafsirin wakiya wasu malaman suna cewa ba a san da wannan tafsirin ba yanzu ba a gan shi ba wa Abdu bin Humaid akwai tafsirin Abdu bin Humaid shi wannan an buga shi an gane ko daru ibn hazm sun buga shi da a tafsirin abdurrahman ibn ibrahim duhaim shi ma wasu malamai sun ce ba a san da shi ba har yanzu ba a same shi ba ibn taymiya yana ta faɗan tafsiran kuma malaman zamanin nan sun nemi tafsiran ba san su ba wato ana so a nuna ma akwai littattafan da sun bata kun gane shi yasa da yawa za ku zo ku ga cikin references da malamai suke bayarwa irin su ibnu taymiya din da wanda suke gaba da su ko kasa da su sai su faɗi sunan littafai ka neme su a duniya babu su duk maktabobi babu me yake faruwa sai a ce ko dai waɗanda suke da tafsirin an samu matsala ko sun ƙone ko kuma sun ɓata wasu ma wani an mutu shekaru ya ɗauki lokaci sun rididdike sun lalace sauransu akwai mugan sarakuna da suka yi aka yi abin nan aka yi yakukuka suka ta kona littattafan malamai suka ta sa su a ruwa in kun karanta yakin tatar da aka yi yana da kyau insha Allah wata ran zamu zo mu karanta kissar tatar akwai abubuwa a ciki yana da kyau a karanta wannan kissar ta tatar wato aka ce aka yi ta zuba littattafai a ruwa aka yi ta zuba sai da sai da ruwan kogi ya canja kala saboda tawadar littattafai gaba daya wasu sarakuna azzalamai suka ɗebe labirari da maktabobin malamai duk suka zuba su a ruwa gaba ɗaya suka ce ba sai kun yi karatun ba za ku zo ku yi tattarrufi da ra'ayin addinin to an ƙone littattafan wasu a sa musu wuta wasu a yi waye gashi nan wannan kuma ka koma babin tarihi zaka tarar da malaman zaka ji wani malami ana faɗin tarihin sai a ce sarkin zamanin sa ya ƙona masa labirarinsa ko a faɗi tarihin wannan a ce a sarkin zamanin sa ya sa an kwashe littafansa an zuba a teku teku fa teku da aka zuba wannan gurin da aka zuba ruwan sai da ruwan wurin ya canja kala saboda bala'in tawada to ko an ɗebo ma takaddun ma babu takaddar da in ta shiga ruwa ta riga ta gama abin nan ai an daɗe ana faɗa da addini sai dai haƙuri sai dai haƙuri wa mislu tafsirin imam ahmad akwai tafsirin imam ahmad ba wannan tafsirin zai yi kyau imam ahmad sunna wal jama'a yawwa an rawaito shamsuddin zahabi a cikin sirar alamin nubala ya rawaito daga abin husain ahmad ibn jabir al-munadi yace lam yakun fi dunya ahadun arwa an abihi min abdullah ibn ahmad lianna sami'a minhu al-musnad a duniya babu wanda yafi yawaito riwaya daga babansa irin abdullahi dan gidan imam ahmad a duk duniya in dai riwayar da daga ubansa ne to ba a taba samun riwayar abdullahi sama da riwayoyin da abdullahi ya yi daga imam ahmad ba saboda shi ya jiyo littafin musnad gaba ɗaya daga babansa musnad na imam ahmad ɗin nan yana da hadisi sama da dubu arba'in wannan na musnad kaɗai da ya ji banda saura a wata wasu suka ce salasula alfan salar dubu talatin amma ya kai dubu arba'in sannan tafsirin babansa duk gaba ɗaya ya ji su aka ce hadisai hadisai da ya jiyo akan tafsirin babansa sun kai hadisai dubu ɗari da ashirin hadisi dubu ɗari da ashirin a cikin riwaya dubu ɗari da ashirin ta imamu ahmad a ciki shi abdullahi ya saurari riwaya riwaya dubu tamanin wannan baka da baka sauran dubu arba'in kuma ya same su an tariƙul wijada an gane ko ya same su a cikin littafai ya buɗe ya karanta ya gani to imam ahmad yana da to yanzu ina zaka samu wannan tafsiri din amma imam zahabi yake cewa ma zilna nasma'u bi hadha tafsir al-kabir muna jin labarin wannan babban tafsiri na imam ahmad amma ba mu gan shi ba ya ce walakin mara aina ahadan akbara na an wujudi hadal tafsir labarin tafsirin imamu ahmad muna ji amma ba mu ga wani mutum da ya ce gashi tafsirin ya gan shi ba ku duba tun zamanin su zahabi fa ko wani bangare ma kai ko da takarda guda ɗaya kai ko da a ce akwai shi a wata ƙasa shi kuma ɗaliban ilimi ma ba su shagaltu da neman sa ba don yayi wahalar samuwa kun fahimci wannan yawwa to amma wasu malaman ma sun ce ma gaskiya babu tafsirin na imam ahmad din babu shi suka ce da akwai shi kwata-kwata ai da alal akalli a samu wani abu koyaya na wannan tafsirin koyaya a iya same shi amma ba a same shi ba sannan kuma aka ce a wancan lokacin ma imam ahmad bai shagaltu da rubuce-rubuce ba ya shagaltu da karantarwa ne da ba da ilimi da sauransu to wannan kenan sai kuma ya ce wa isaac ibn rahuya ko tafsirin isaac ibn rahuya wa baqiya bin makhlad tafsirin sa shi ma duk waɗannan sun kubuta daga wannan da abi bakar ibn al-munzir duk shi ma yana da yana da tafsiri shi ma an buga shi a madina wa sufyan ibn uyayna yana da tafsiri yanzu duk wannan fa dubun babu su ma anan gaba daya tafsirai ne wa sunayd da tafsirin sunayd wa ibn jarir da tafsirin ibn jarir at-tabari wannan kuma mutanen bagadada su suka fi shahara da sanin tafsirin ibn jarir at-tabari malamai da yawa sun karbi tafsirin ibn jarir at-tabari sosai kuma an yi tafiya an hau abin hawa dan aje a nemo tafsirin ibnu jarir tabari ba a taba samun wani tafsiri da ya kai na tabari ba babu shi a duniya imamul mufassirin kenan kuma ba a taba rubuta wani littafin tafsiri da ya fi na imamul tabari ba kafin shi haka kuma a bayansa ba a samu ba mujalladi ashirin ko ƙasa ko sama ya danganta ga sauran taba'at duk wanda yake so yi tafsiri to yana da kyau yana da dabari gaskiya a yanzu akwai mujalladi goma sha shida sha biyar haka ana samu habba tafsirin da kenan duk kalmar da ya kawo ta zo cikin alkur'ani sai ya maka riwaya daga magabata falyamdud bi sababin ila sama'i kalmar falyamdud bi sababin ila sama'i sai ya kawo ma tabi'ai sahabbai da suka ruwaito menene fassaran falyamdud bi sababin ila sama thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kaydahuma ghid wadannan kalmomi duk wata kalma ta qur'ani da ka sani sai ya kawo ma riwayoyi kuma da isnadi cikakke قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان واني واني ياتي فليمدد بسبب الى السماء شيني كذا shi gaskiya akwai ilimi da shi amma mu yanzu ɗaliban ilimi na ƙarshen zamani yan waya waya tafsirin tabari bai da daɗin karatu a gurin mu saboda isnadi sai ka ja isnadi kafin ka je magana to shi da ilimi yayi abu to babu ya shi ko ibnu kasir sai dai ya je nemo a tabari yayi wani mutum da irin su abi hatim shi ma suna da wato yana da tafsiri wa abi sa'idin al-ashad da abi abdullahi ibn maja da ibn mardawaihi marduwaihi ibn marduwaihi amma wannan tafsirin shi ma mafqut ba a same shi ba to yayi magana akan bangarori guda biyu da aka samu na sabani bayan tafsirin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su waɗanda su ne tafsirin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su to matsalolin guda biyu insha Allah ta'ala su ne gobe za mu karanta bi mashi'atillahi ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu